أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
وعلك ما في يمينك تلقب ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح ساهر حيث أتيا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah madaukakin sarki yana cewa fa ulqiyas saharatu wa'annan masu dabo suka jefar da kayan daban nasu yayin da suka ga wannan macijiya ta haɗe kayansu gaba ɗaya sujadan suka yi sujada kan rusa jidin layi ta'ala suka yi sujada ga Allah maɗaukakin sarki mutum saba'in da biyu ɗin nan ta zo komo babban nasu ya tambaye su yaya aka yi ya ai wannan kayan nasa duk ya cinye mana yaya ya koma ya ce ya koma halinsa na farko ya je da diya da aka wannan annabi ne shi ne karro sujada suka zo suna masu sujada lillahi ga Allah madaukakin sarki kalu suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa mun yi imani da ubangijin annaba haruna da ubangijin anai musa kala amantum lahu qabla an azana lakum kala sai fir'aun ya ce a amantu yanzu a yi kwa imani da hi bi ta haƙiƙil hamza sai ne da tabbatar da alhamza guda biyu wai guda da saniyatu alifan da canja na biyun a matsayin alu da ku qabla ana azana ana lokacin gaba na ba muku ilimi ba inna hu la kabiru kum to haƙiƙa fir'auna da ma mu san shine babban ku ai allamakum allamakum allazi allamakum shine wanda muallimakum malamin ku alabi alama kuma sihir wanda ya sanar da ku wannan dabo din dama shi ne to amma tun da kuka yi haka falau kaddi anna aydiyakum falau kaddi anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa law sallibannakum fi juzu'in nakal sai fir'auna ya rantsuwa falau kaddi anna yace hakika zan yanke aidiya kuma hannayenku wa arjulakum da kuma kafafunku min khilafin da sabani hali ne bi ma'ana muktalifatu ai al'aidiyar yumna zan yanke hannun dama wa da yusra da kafan hagu wala usalliban lakum duk zan muku salabu fi juzu'in nakali a wannan kututturen dibi ne shine farkon wanda ya fara yin salabu a duniya wala ta'lamunna wala ta'lamunna ayyuna ashadu azaban wa abqiya wala ta da sannu ko ana sani ayyuna wani ɗayanmu ne ya ani nafsahu yana namun kansa ne wa rabbu musa shi ne ko ubangijin anai musan ne a shaddu azaba wa ya fi tsananin azaba wa abka wanda azabansa mafi wanzuwa ne ba zai kare ba adawama wanda zai fi dawama alal mukalifati shi anai fir'auna ne wai ko alal anai musa ne sai mutanen na ane Musa mutanen na Fir'auna da suka yi imani sai suka ce qalu lan nusiraka ala ma ja'ana min al-bayyinati wallazi fadarana faqad ma anta qal qalu sai suka ce lan nusiraka yanzu a hebir auna lan nusiraka dan ba mu zabe ka ba alama ja'ana min albayyana ce bisa ga abin da ya zo mana na hujjoji mabayyana aldalata ala sirqi Musa wanda ke shirye da mu ga gaskiyar ane Musa wallazi fadarana kuma alhali wannan Allah ane Musa hiya halicin kalagana yi ne halicin ai kasam ne kwadabi ne alama fakari ma an taka shi kenan mun yi imani da shi da abin da zaka hukunta ka hukunta ai zina ma kulta abin da ka faɗa karkare ya kai mana inna ma ta gari inna ma ta gari hazina ya ta duniya inna amanna bi rabbina li yaghfira lana kabaina wa ma akrahatana alayhi min as-sihr sai mutanen nan suka ce inna ma ta gari duk abin da zaka mana wa bakin sa duniya annasahu an masa fata alal itisai da yarwatuwa ya fata da za a laifin akirati in dai kai mana a layira za a mana sakayya inna amanna bi rabbina haqiqa mun yi imani ga ubangijinmu le gafira da naka daya na ya gabarta mana kurakuran mu min al-ishraki na tara Allah da wani da muka yi Allahu akbar wa gairihi da waninsa wa ma akarata na alaihi da abin da ka tilasta mana ma muka yi ta yi na dabo ta'aliman na sanin ilimin dabon wa amalan da yin aiki li mu'adirati Musa da muka bujurwa da annabi Musa wannan ma Musa muke Allah ya yafe mana Allahu akbar li anna fir'auna domin shi fir'auna kana ya kabaru domin bokaye ne suka bayi labari cewa za a yi wani ɗa daga bani Isra'ila zai zama sanadiyan gusar da mulkinsa to dalilin wannan ne ma ya sahuna hu biha ce da wannan suka ya dinga kirawo suke wannan jayayya kuma yake so ya yi tattalin wanda za su bujiro dole ne ya sa masu daba nan suka bujiro da anayin musa suka ce to abin da ka sa da muka yi ma muna neman allah ya fi mana wallahu khairun domin shi wallahu khairun wa abqiya wallahu khairun minka allah yi ne mafi alkhairi da kai sawaban wajen lada idza wudiya idan an bi shi wa buƙaminka azaban azabar ubangiji ita ce mafi wanzuwa idza asa idan an saba masa dan naka in ka matsa mutum mutuwa zai yi daga ya mutu ya kare qala ta'ala إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا wannan magana ne na Allah wayancan kuma masu dabo ne suka gama faɗa Allah ya sai ce innahu yanda sha'anin yake man ya ji rabbahu mujriman duk mutumin da ya je gaban ubangijinsa yana kafiri ka fir'auna kamar fir'auna fa inna lahu nar jahannam Allah ya ce to a gaya masa mun masa tanadi da wutar jahannama la ya mutu fiya dan ba zai mutu a cikin wutan ba fa yastariu ballantana a ce ya huta Allahu akbar wala ya haya ko ba zai rayu ba hayatan tamfa'ahu rayuwar da za ta amfane shi ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العليا wa man yati mu'minan duk wanda ya je gaban Allah yana mai imani kada amila salihati in dai mutum ya aiki mai kyau al fara'ili na fara'ili wannan wabili da na bulbuli to hola ka irin wa'annan lahum darajatul ula sune da daraja madaukaki jam'i ne aliyan muwannisa ne a'ala suna da daraja madaukaki so da haka duk wanda yake neman daraja ku ne neman daraja gurin mutane ku nemi daraja gurin Allah idan ka nemi daraja gurin Allah makiyinka ma sai ya darajanta ka janatu adani جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من Allah تزكى ya ce mun yi tanadin janatu adani akwai aljanna ta zama ai kamata aljanna ce ta zama ta jari tana gudan yamin ta tiya a karkashin wannan aljanna Allah na harin korama ce guda hudu kalidi ne biya nan mutum zai kaddara wa dawama wa zalika wancanan a ce mutum ya shiga aljanna jazawu shine sakamako man da zaka na wanda ya tsarkake aikinsa ta dara ne in dai mutum ya tsarkake aikinsa ya bar zunubi to aljanna ita ce sakamako Allah shiga da mu yi.
ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البر يبسا daga nan kuma لا تخاف دركا ولا تخشيا daga nan Allah ya wahayi zuwa ga ane Musa Allahu akbar walaqad haqiqa Allah ya ce auhayna ila Musa mun yi wahayi zuwa ga ane Musa an asri bi ibadi yayi tafiya da bayina cikin wani yanki na dare Na'am ay kada min al asra bi hamdi wa salla wa qasara ana wa qasara nun da kisra nu'ara saradan lugata ne asra bihim layl ya tafi da su cikin dare min arar misra da kasar misra shine Allah ya tafi masa wa ya tafi da su cikin dare eh mai sharhin kuma yace ai qissatu ala qissat li anna Allah ta'ala qissa alaina awwala farko Allah ya ba mu labarin mabda risalatu Musa ila fir'auna wa ma waqa minhu wa qasa alaina yanzu Allah ya ba mu labari kuma na biyu muntaha amru fir'auna yadda lamarin fir'auna ya kare wa junuduhu da dandinansa wa kullu zalika ibratan duk ba dan komai Allah ya ka mana wannan labari guda biyu ba ibratan li ummatil muhammadiyya saboda al'umman sayyidina rasulullahi su yi lura a daina girman kai liyala musa san anna zalimin sha zalim wa in amhalahu Allah ko da Allah yana yi wa azzalimi jinkiri wa amadahu Allah yana ƙaran azzalimi bin ni'ima da ni'ima la yarhalu wannan jinkirin ba komai bane kokarin zakara hada dan gaya an ambaci wannan kissa guna a wannan gurin saboda fir'auna shi shekara ɗari da mayi ɗari da ɗari da ya a duniya yana raye amma yanzu yana ina babu yi to Allah ya ce ka tafi da bayina bi ibadi da bayina a lokacin annabi Musa su biyu suka zo fagen dagan suka tsaya Allahu akbar.
wa kanu fi tamiyata alwan wa saba'ina alwan su dubu ɗari shida ne da dubu saba'in haka mutanen da suka far'a annabi Musa ya zama mutum dubu ɗari shida da dubu saba'in to yi ne kuma za a tafi da su Siriya su ci gaba da bauta Ubangiji suna zuwa sai Allah ya ce da su farridi lahu bidar bi asaka da sandan nan naka kadogi kogin maliya tariqan bil za a ga hanya ya fito a kogin ya basan abushi ya bi san famta salama amara bi ya aikata abin da aka umarce wa ay basallahu al arab Allah ya busar musu da kaza kamar rufiya suka ci gaba da shudewa alai musa yana bismillah da ya doki sandan ai kogin da ya dare ka ce kowane bangare ya kama sana amma shi kogin saboda bin umarnin Allah inda ya kare din ya tsaye in ka taba haka kaman gilar ka taba ba za ka ji danshin ruwa ba kuma inda ya tsage din kana biya bushe yake ba danyi bushe karau ga ya cikin kogin ne yana tsagewa Allah ya busa ka kaji ya bazan Allah ya ce ya bushe bin Allah wasa ne kun ne kurin fa ya kun gahi nan fa yanzu aka tsage kuma kun ya yi kala dubin ne da ruwa amma na tsagewa har ya bushe kaji Allah ya ce ya bushe wani na mamara alaihi sai ba fajab ana tsagaye iskar sai ba ta bata gun sai da gun ya bushe qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace lama amara Allah Musa yayin da anai Musa ya umarni an ya kada bi qaumihi al-bahra a yanke wannan kogin da mutanensa wa kana yusufa ahadin ailaihim dan annabi yusufa yayi alƙawari inda mawuti yayin da zai koma ga Allah yace za a ne Musa zai bayyana in ya gama zamani akwai ni makiyin Allah zai zai Fir'auna a ne Musa idan suka yi gubarma ya kai shi to duk lokacin da Musa zai bar garin nan kar ku bar ni ku ɗau kabarina ku ɗau ce ne a cikin kabarina ku fita da ni lokacin mutum annabi yusuf shekara ɗari uku ne da ɗoriya duk lokacin da musa zai bar garin nan to a je a tono ne ma a fita da ni sai ya wannan alƙawarin shi kuwa ne musa a lokacin ya manta wannan alƙawarin to kaji an ya karaju bi uzma'ihi ma hu min misra falam yarihu makanahu ba su san inda kabarin annabi yusuf yake ba hatta dalarun alaiha ajura sai da aka tambayi wata tsohuwa wa kana alaihi sani wato yana kan doki aka tambayi wata tsohuwa fa aka ruwa nan ne ko suka rike ta wa qala lahu musa musa yace da wannan tsohuwar idan nabi min nishi muna neman wani abagunka fa qala tace akunu maka in kana so zan nuna maka inda kabarin anai yusuf yake ka yi alkawari ni da kai za mu zauna gidan aljanna eh ka wani alkawarin fala ma ka raju ta ba a hun fir'auna yayin da suka fita fir'auna ya bi su fala ma wa labari yayin da suka zo cikin wa kana ala hisan a kabala jibrilu ala farfihi to amma kafin nan din dai kamar wani alkawari ya ce na miki alkawarin da kaman ba zai ba jibrilu ya ce musa allah ya ce ka mata to yi ne sai matar ta je ta nuna musu kamar yadda ya zo a kusasul anbiya dama a wani kogi aka binne shi da farko da aka binne ya kudu da kogin kudu da kogin ya ɗau koren amfani ya zama gun yana da ni'ima arewa da kogin ya zama ba amfani to sai aka mai da shi arewa da kogin nan arewa da kogin ya zama da amfani kudu da kogin ya zama ba amfani to yi ne da rigima yau aka zuwa tsakiyar kogin nil din aka binne shi sai a kafa turke aka kafa turke guda guda aka sa iya cikin adaka annabi Yusuf ma aka bani to dalilin wannan nan suna samun arziki nan ma suna samun arziki to shine a lokacin tsohuwar ta nuna gurin aka je aka kunce aka dora shi akan a doki ko raƙumi aka fita da annabi Yusuf to a lokacin da suka fita to a lokacin kuma fa aqbala jibril ya gabato ala farfin da doki kun sa mace fi salasati wa salalina min mala'iku 33 suna rika shi fasara jibril bai ne dai fir'auna shi jibril ne a gaban fir'auna fa absara hisar sai wannan dokin fir'auna ya ga wannan godiya faga ta hama bi fir'auna ala athar ya fir'auna yana jan linzami yana ja sai wannan dokin ya kutsa da fir'auna cikin wannan kogi fasahatul malaikatu malaiku suka daga tsawa ga shibdawa alhaqu suka ya hata idza layika akarahu sai da aka rikina suka rikina ƙaryen kun gane ko eh wato mutanen suna da yawa wajen miliyan ɗaya ne da dubu ɗari shi suna shiga suna shiga suna shiga to lokacin shigan to ka san yau zai sa in aka yi wasa fa wancan na farkon har za su fita gacci wanda ba su gama shiga ba to da mala'ikun suka ga haka sauran da ba su yi ga baya ba mala'iku suka daka tsawa kai sai kai tsammanin tsawon mutum ne ai da gudu na bayan suka dinga yi rakoi ku shiga mana a'a da aka takura su na bayan ma aka tura su suka higa suka tadda na farkon shikenan to za a yi aikin Allah san ba yi wannan tsawon ba na bayan ba su gama higa ba kogin zai haɗe wani zai saura to kaji fa za da mala'ikatu bil kis alaku hatta idza lahu akirun wa kadu awwalin saboda kaɗan na farkon su fita ila ta kalbaru alaihim sai koyin ya gama da su ba gare ko suka dilmiya faraja bani isra'ila sai bani isra'ila suka dawo ku dawo hata yanzu rulen su ya kallon su wakali suka ce ya musa daga nan suka ce udu ullana an yi kai jihun lana hata nan zura ilaihim musa ka roƙi allah mana ya huto mana da fir'auna har mazan shi da ne Musa ya addu'a fala zaba humul ba sai kogin ya ambaliyo da shi ila sahil zuwa bakin gaba fa sabu min amtiyati mishi an kasira gaba ɗaya ma ban Isra'ilan kogin ya ambaliyo da su Musa roƙa mana Allah mana maga mutanen nan sun mutu gaba ɗaya sai kogin ya ambaliyo su gaba ɗaya mutanen fir'auna mutanen ne Musa suka dinga cire kayan zinarin da yake cikin mutanen fir'auna to kaji amciya din suka dinga bi suna cire kayan kwandagogi da kayan zinare ga wannan ma ga wadaka don shi yasa tun daga nan nan kogi baya cin mutum ka ji dalili kenan ko ya ji sai kaga ya fito ya jefa da shi to yi ne suka dinga tsinta na kayayyakin su kala kala suka samu dukiya mai yawa to ya Allah ya ce gaba kaɗan la ta kafu darakan wala ta kushiya kada ka ji tsoron dilmiya wala ta kasha an yi dirika kar ka ji tsoron darakan fir'auna zai riske ka wala ta gasha kada kuma ka ji tsoron garakan dilmiya فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم kaji daga nan ne fir'auna ya bi su da randunoninsa fa gashiyahum min al-yami ya lullube su da kogi ma gashiyahum din nan fasara ma gashiyahum ba wanda ya san irin lullube wanda kogin ya musu sai Allah to yi ne fasarar da biyu fagashehun in ka ce kogin ya lullube su magayehun zai ka ce ba wanda ya san irin lullube wadda ya musu kurin sai Allah don kai aka ka fassara gurin eh a garakahun wa aran وأرلت فرعون قومه وما هديا fir'auna ya halaka da mutanensa biduwayin da kira da ya musu ila ibadati su bauta masa wa ma hada bi shirya da su bal auqahum fi lala ya fadda ya jiba cikin bata kila dama sabana da yana cewa ma ahdikum illa sabilar rashad وما أهديكم إلى سبيل babu الرشاد wani sabilin rashadi sai dai sabilin gayi tabarkin bada ya bani isra'ila يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الدور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى Allah ya ce ya bani isra'ila qad anjaynakum haqiqa mun tseratar da ku min aduwikum ga makiyanku fir'auna bi giraqihi da dilmiyar dahi wa wa'adnakum Allah ya ce mun muku alƙawari janibu turul aymani a gefen dutsen turi sina na dama banuci Musa a taurati da mun gida ne Musa za mu bashi a taura lil amali bihiya domin a yi aiki da ita wa nazzalna alaikum almanna mu ne muka sauke muku darba alewa darba wasalwa da soyayyen dan shida kuma tarni da baini abubuwa ne guda biyu wa tsairi simani da soyayyen tsuntsu bi da kadide ne wal qasaru ai wal munadi min wajadi min al yahudu ai wanda aka samu ne daga yahudawa zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kaɗiwa ka musu magana bima an'ama lawo bihi da abin da Allah ya ni'ima ala ajdadihim ga kakanninsu zamanin nabi Musa a zamanin ane Musa tawada da liƙaulihi ta'ala domin saboda ta kuwa ga faɗan Allah maɗaukakin sarki mm.
كلوا من طيبات ما رزقناكم kulu Allah ya ce ku ci min ɗai ba ce daga dadada mara zaka dan abin da muka azurta ku an ama bihi muka muku arziki Allah ya ce ku ji ba ku mun to zo ka yi nan ga wuri a maka da zo nan eh kulu ka ci min ɗai ba ce ma ai an ama bihi a irin ni'imar da muka muku wala ta- ku daina dagawa fa ولا تتضاوا فيه فإلا عليكم غربي wala ta- ku daina dagawa daga ciki ji an takuru ni majidi kada ku kafirce wannan ni'ima da Allah ya muku fa yahilla alaikum gadabi yanzu ukubar mu zai sauka gare ku bi kizril hayi Allah baya san dagawa ay yajibu wa bi ramiya ay yanzilu azaba zai sauka gare ku idan kun yi dagawa to kun san dagawan anan to ku duba sharshi saboda irin wannan karatu in ba a gaya muku ba sai ka gani ka je kuma ka manta da abin da yake ciki eh abin da ya faɗa a sharhin a ɗaya timani fa kana rihul junubi ya ci bi fa yazbahu ar-rajulu minu ma yakfi sai mutum ya yanka abin da zai ishe shi wa sharaba min al-uyuni ya daga idanuwa allati takruju min al-hajari wanda ya fito daga duwar watsi to kaji min al-tayyibati ma razaqnakum da Allah ya faɗa abubuwa ne na halal wanda Allah ya azurta muku Allah ya ce ku ci ku sha amma kada ku yi dagawa to ina ga shirin bai kawo muku daga ma fa'idatu ma zikir ihtiyadi ai wa amana to abin da ake nufi da dagawa shi shirin bai kawo muku ba kar ku aje ku ce gobe za ku ci eh dumami ne ba a so shi ne dagawa anan eh duk da ma shi bai kawo muku ba ku ci kar ku ce kuma rago gobe za ku ci to Allah ya ce kar ku yi haka wala ta'aji an takburu ni'matu bi kun gani in ka ce za ka ajiye gobe ka ci to takfuru ni'imata ka kabirce wa ni'imar da aka yi maka idan kuma kai haka Allah ya ce fa yahillu fa yahillu ومن alaikum يعلن عليه غربي فقد آويا kaji idan kai wannan fa yahillu alaikum gadabi uqubata za ta sauka a gare ku in dai kun ce za ku ajiye gobe ku ci bi adami shukurwa wa badarakum da nuna alfaharin ku da yi to kar ku yi haka da abin da kuka ci ku ba da yi shine Allah ya ce wa man yahlil alayhi gadabi duk mutumin da hukubar mu ta sauka a gare shi bi qadar Allah ne wuran mu fa kada hawa saka da bin nar wannan ya jefa kansa a wuta wa inni la ghaffar وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم wa اهتدى inni cewa ni la ghaffar ne gafara ne liman taba min ash-shirki ga wanda ya tuba ga barin shirka wa amana yayi imani wa hada Allah ya dayanta Allah wa amila saliyan yayi aiki mana garci yasriqu bil far ya gaskata farallai wa nabala da nabala su mata da ya hiriya bisimarihi alama ga kara da shuɗewansa ga abin da muka ambato ila mauti zuwa ga mutuwarsa
عن قومك يا موسى wa ma jalaka me ne gaggautar da kai an kaunika ga mutanenka ya musu limuji ilmi adi da gaggawar alkawari a kan taurati na cewa za ka riga alkawari a taura ya musa mm.
قال هم أولئي على أثري مم.
وأجرت إليك ربي لترضي alaihum ulai wa'annan bil qurbi minniya suna kusa da ni ya tuna ala asani sun zo ne akan guri wa ajilti ina gaggawa ile ga gare ka rabbiya ubangi litarza domin ka yarda anni da ni ai ziyadatan ala iraka ka ƙara yarda kan yarda wakila wani ƙaunin aljawabu a tabi itizarin ya zo da hanzari da haka ba zan ni gwargwadon tsammanin wata kalifar mazanunu da kuma saɓanin tsammanin da ma yayin da shi a ne musa so yake yi gaggawa ya je ya karbo a tauran ya zo ya sanar da mutanen sa Allah ya ce me za ka ke gaggawa ne ya sayi da alaihi ta'ala suwalin ɗaibar fa'al me yasa kake gaggawa ne musa ka je ka karbo wannan abin ka kama da ya ubangiji domin na yi gaggawa na zo na sanar da su ka sake yarda da ni kan wani yardan to sai Allah ya ce da shi قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأرى لهم Allah ya السامرين ce to ai baya ba ta kaɗan in ji Allah ya ce ai fa ina ƙarfa ta laƙo maka ai bayan ka bar su ka zo nan dutsen ɗin rikina ai mun je- mun jarrabu mutanen naka min ba ka ba da bayan rabuwanka da kai da su wa rallahu masu yanzu ma mutanen naka har sun bata an bata su nan banda shari'a yana gurin Allah mutumin da kuka yi gwagwarmaya da fir'auna kuka yi ta wannan bala'i ko ba komai ga maganan sandan nan kun gani ga maganan hannun annabi Musa da aya tara an tsaga kogi kun fice wayannan mutanen sun halaka har kuke shakku Musa ka roƙi Allah mana korigiya an baliyo mana mu gani da aka an baliyo duk ga sa macin milin miliyan ɗaya da dubu ɗari hida kuka tsintsince kayansa na zinari a ne Musa zai je gana da Allah ya karɓar ku littafi ku shirya kafin ya zo sun bata duk wannan bai fa'ida kafin da aka neman cewa ya kuwa bar su ma can ne kun ba da gaskiya dan wannan dan gurin ka kiyaye yahudu bani isra'ila da haka yake duk wannan abin da aka yi kun yi imani a ƙarya za ku bata ai Allah ya ce mun bata su ai ina an bata sun bata ai ina ina ana ga kamar sun shirya ai shikenan abin duk wannan magana da kuka faɗa suka tana musu maganan bayan suka ce inna amanna bi rabbina إنا آمنا برب هارون وموسى قال آمنت له قال آمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر لأن فلو قد أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن- ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقيا قالوا لن نسرك قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فدرنا فقري.
فقر ما أنت قال إنما تقري.
إنما تقري هذه الحياة الدنيا إنا آمنا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله والله خير وأبقيا إنه- إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا sun yi imani da Allah sun yi kaza sun yi kaza kuma duk wanda ya zaba Allah ne ya ga jahannama eh innahu man yati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu biha wa la yahya to yanzu ga ya san bata Hmm, wala abin na ji ciwon sa yi mana kuka yi irin wannan jihadi irin wannan iji jihadi a lokaci kaɗan a yayi riya da bata yana hannun Allah mutum ba zai iya ba mu ba dan haka ba yanzu wayannan mutanen ko gunkin ka kawo ka ajiye sabi ku da kuke gaban fir'auna duk bala'in da zai yi kun yadda ya muku mun bi Allah wannan harkar ka ƙarya ce ga inda gaskiya ke kuma sun bar musan yanzu sun rike ƙarya Hmm? ku tausaya musu wallahi mu tausaya kan fa ina ga da bata na ga mu kaman jarabu mutanen naka min ba dika ba da biraki ga lahu wa lallahu masanir sanir ya bada su fa abadul ijra yanzu mutanen ma ba bautan Allah suke ba bautan mariki suke kaji ismuhu shi samari ma sunansa Musa bunu zafaru annabi Musa Musa shi ma samariyin Musa eh to kuma wannan Allah yana da iko dama akan haka Allah yana da iko akan haka dalili kuma idan ka gani badan ma sai ya tabbata yau ko ba komai shi wannan wanda ya kera dan marakin ya ɓadda su ɗin shi jibrili ne ya rene shi mutum ne jibrili ya rene shi kuma ya zama ya ƙera gunki karuwa wai abin da ba ba ku gane abin nufi ba a nan aiki duk annabawa an suna so su shiryar da mutum waye ne yake ka musu waye to mai kawo wayin ɗungurungum ne ya rene shi ya zama ya ƙera gunki ka ji fashi mutumin kuma yi kuma eh musa samiriyo موسى الذي رباه جبريل كافر موسى الذي رباه فرعون مرسل شأن موسى فرعون ne ne ya zama mursali wannan jibril ne ne ya zama kafiri to ka ji lamarin Allah shine Musa Samiri shine ne ne shi Musa Samiri ai mansuban ila samiratu ana danganta yi zuwa ga samira ƙabila ce min bani isra'ila amma wa kana munafiqan da ma munafiki ne wa kana qadar rabbahu jibrilu jibrilu ne rene ne li'anna fir'auna shi fir'auna lamma shara bi zabai walida yayin da fir'auna yake nufin yanka ƴaƴaye wara'arhu ummuhu bi habarati sai uwar uwarsa yi musa zamiri uwarsa ta jefa yi a cikin rami fata ahadahu jibrilu saba da yamma jibrilu ya lazamce ahadahu ya lazamce wa kana yubzihi min asabihi salasa jibrilu yana bayi dan yatsa uku haka fa yakruju lahu min ihdiya in ya tsotsi yatsan jibrilu daya to lawanin sai ya nuna ya kohi wal ukra in ya tsotsi dayan yatsan samanin shi ya sha man shanu wal ukra dayan kuma in ya jibrilu ya bayi sai ya jima kai jibril ne rene shi faraja musa a ne musa ya koma ba da an itimamal arba'ina bayan kwana arba'in war aka za a taurata ya riƙe a taura war wuya an rawaito annahu lamma raja musa yayin da ne musa ya koma samiya siya wali ya dinga jin ihu da gunji wa kanu yarkusuna hawla al-ijli suna rawa a bayan raƙumi wa qala lis-sab'ina alladhina kanu ma'ahu ya gaya mutum saba'in nan ya ce hada sautul fitna wannan murya ce ta fitina to Allah ya yi taimako ma fa wannan mutane saba'in din masu dabo su ban da zuwa ciki su suna na kan imani to an yi sa'a su suna kan imani su wannan gama garin ne gaba ɗaya sauran gama gari ne to kaji eh to a lokacin nan da ya koma sai ya ce da su karanta mu ji فرجع موسى إلى قومه ضربان أسفا da Musa alai Musa ya koma Ya kaumi ga mutanensa min jihadin garba na garba na yana mai bi aziba mai tsananin taban zuciya.
قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا Kala ya kaumi ya jama'a na alam ya yi da kuma rabbukum. Wayin Ubangiji ya muku alkawari ba, wa'adan alkawari a sanan kyakkyawa, sidikan na gaskiya annahu yudi kuma taurata? Na cewa Allah zai baku a taura?
أفضل عليكم الأهد أمرتم أن يهل عليكم غرب من ربكم فأخلفتم موئدي yayin mu zai a faɗa da alaiku yanzu dan lokaci ya tsawaita gare ku muddata firaqati iyakum mudda rabuwana da ku am arabtu min nabi an yahilla yajibu alaikum garabun min rabbikum uquba ya wajaba a gare ku daga ubangijinku bi ibadatikum al-ijla da bautan nan na dan malaki da kuke fa aqlabtum mau'idi kuka saba alƙawarin da muka yi da ku wa taraktumul muji'i ba'adi kuka bar bari zuwa zuwa bayana
قالوا ما كلمنا موعدك بملكنا Kalu gaba ɗaya suka ce ma ka lafana, mu ba mu saba ba mau'ida ga alƙawarin da muka yi bi malikina ba da kanmu ba ne, ai musallasa tilmini ai da ƙurratina wai ba ikonmu ba ne, au amurna ba da ikonmu muka saba ma ko da umarninmu ba.
ولكنه منا أوزارا من زينة القوم فقذفناها Walakin na ba da banza ba, humilina bi bada lahayi. muka fafan ka masa dangane waran ko ka masa ruwa wa kasar almini ai mushaddada an ɗaura mana auzaran kayan nauyi ne asqalan kayan nauyi min zinatil qaumi da kayan adam mutanen na fir'auna huli kwandagogin mutanen fir'auna isti'ara haminin wanda aka ara bani isra'ila suka ara bi illati urfi saboda dalilin anguwanci fa baqiyat indahum wannan abun ya wanzu a gunsu فقذفناها طرحناها بالنار muka jefa ta a wuta bi amri samiriyu da umarnin samiri kun gane ko kafin a rabu tsakanin kifdawa da bani isra'ila to a birnin misra ƙabilan fir'auna su ne masu kuɗi masu dukiya ƙabilan anai musa bani isra'ila ba su da komai idan za ka aurar da ‘yarka sai ka je gun bakin da Allah alamun sisin zinari ne wa ‘yan nan tawa aure in ne sai a mera muke sai a ari sisin zinarin a ɗaura a sa kwandage na zinari da a ɗaɗɗaura idan kai bikinka kuma sai ka mayar to irin wannan an ara da yawa ba a mayar ba to yi zamiru ya ce ina sisinan zinari da kayan gwal da kuka ara a gun samiri ga to duk ku zo mu je ba a wuta to ku gane wannan ba an ce da yaya aka yi dan maraƙin wa'annan kayan da aka ara aka ara na kibdawa to yi ne da umarnin samir ya ce in yazo zai ce ka jefa a wuta sai ka jefa wannan ma sai ya jefa a wuta sai a jefa a wuta sai a jefa a wuta yi ne dinarin yayi tili yayi yawa ya narke sai ya kera dan maraƙi eh ka ji ma asalin kayan kwandagogin ba na su bane na mutane ne eh walakin na umilla auzaratan min zinatil qaumi فقذفناها فكذلك وكذلك ألك السامري هكذا سامري yace mu jefa ya a wuta alka saniru saniri shi ma ya jefa nasa su ma suka jefa nasu shikenan daga nan saniriyu sai ya kera dan mariki da shi فأخرج لهم إجلا جسدا له daga كوار nan shi saniri nan to dai an ba ku labarinsa inda mahaifiyarsa ta jefa da shi ko asali danginsu makera ne ruwayan ya kasu kaso biyu ruwaya na farko uwarsa ce ta ɗau cikin shege to so abin kunya ne a ce an je an yi aibi ɗan shege sai uwar ta je ta jefa da yara mu jibril ya dinga renansa da ya zo gida sai yake kere-kere shi ne ya tattara mutanen ane musa ya ce kowa wanda ya ari ƙwandagogi na mutanen fir'auna to ya jefa ya a wutan nan aka tara aka jefa daga nan ya kera ɗan maraƙi na ƙarfe to yi kuma jibrilu sunan saruhi duk inda dokin jibril ya taka in dai wannan ƙasan an yi ba an zuba abu abu rai yake yi ka ji ko to yi ne daga nan sai hisaniri ya je ebo wannan ƙasan da godiyar jibril ya taka da ya watsa ɗan marakin to yi ne baka zafa faka zalika alƙa samiri fa aka rage lahum jisdan نعم ijilan sai ga ɗan maraƙi sa'idan minal huli jasadan da aka jefa wannan ƙasan sai ya zama ga nama ga jiki ga nama wadamman ga jini lahu kuwar yana ko ko
الله أكبر sautin ya sumau muryan da ake ji in kalaba kazalika bi sababi tar dalilin wannan rere allazi azaru hayati wanda gurbin rayuwa ce shi ma ya rawo bi duk abin da aka dora abin yana rayuwa warahu bayan bayan ya kera ya je je ba bi ban ya bakin shikenan daga nan kuma sai dan maraki ya zama ga fata ga jiki ga nama in ka zungure shi sai ya ce bo shine uwa dan bo uwaro yana kuka faqalu وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي To kaga ne Musa ya ce ku zauna zan je magana da Allah ko? To kaga wanda bai san Allah ba. Suka tambaye ina za ka je magana da Allah ya ce Allah na yana can a dutsen duri kina zan je magana da shi. To sun dauka gun ya je da aka ce Allah sun dauka kafin Musa zai je gunsa kamar yadda suka saba da gunki. To gun da zai je na dutsen duri kina ba Allah ne a gurin ba ibada zai yi Allah yana nan a ko'ina kulawansa da kiyayewansa. to sai zamiri ya kira fa qalu suka ce hadha ilahukum ku zo jama'a kowa ya zo nan in ji zamiri da mabiyan ai ga Allah naku nan wa ilahu musa ko wannan shine Allah anai musan fa da zai manta Allah na sai ya je nema bai san inda yake wani ku zo gahi anan ka ji ba fa da zai manta waye musa rabbahu kuna waza bai da labu yanzu ya je neman Allah ku zo ga Allah anan in ya zo ya kadar ana ibada ka ji ba أسي علي موسى قال تعالى أفلا يرون ألا يرجو إليهم قولا وانا مغانا لي الله يجي آبا لا يرون شم باقا غنيني أن مقابة من الزكيلة وإذما مازو أنه لا يرجو الإجر إليهم قولا وانا لما لكن باقا بايا نير مقودة لنشي لا يرد لهم جوابا بايا نير مقودة أمسا ولا يملك لهم ولا يملك لهم ضرا ولا wala نفعا yamliku lahum ba zai mallama ka muku darran cutuwa ba ai da ba ba zai iya ije muku mummunan abu ba wala nafa'an ba zai amfana da ku ba saboda haka ba Allah bane abin da baya amfani baya cutarwa mm.
ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به kaji ai da jalaba hu da zai jafa kai ba ya saki ya za ku rike ubangiji wala qara qala lahum harun dama annaba haruna ya gaya musu eh min qablu tun gabanin wani ai qabla an kafin anai Musa ya dawo falasahum annaba haruna ya musu nasiya qabla ru- kafin juyowan anai Musa yace ya qaumi ya jama'a na inna ma wajin dubi wannan abin da samiru yayi ba ba Allah bane jarraban ku zai yi inna wa inna rabbakum wa inna rabbakum rahmanu fattabi'uni wa liu amri wa inna rabbakum rahmanu ubangiji na ubangijin ku bai ne arrahmanu fattabi'uni bi ibadatihi ku bi ni cikin bautan Allah wa liu amri biya ku umarni na daga ciki قالوا لن نبرح عليه عاجلين حتى يرجع إلينا موسى suka je dan nabara ba za mu gushe ba alai aiki na muna nan muna bauta maka yace kai ba wakili bane sai annabi ya zo a ba za mu yadda ba ba za mu bari ba da wannan magana annabi haruna yayi yayi suka ce su aiki na hatta yarje ilaina musa sai dai musa ya zo ya ce mana ba Allah ba mu bari amma dai dan kai ba za mu bari ba to kaje rai da kai tunda annabi haruna sai tare da musa ya ce kar ku yi kwai an yayi suka ce ba za fa mu bari ba ba sai mu zan ya zo to wannan abin ne kuma da nake gani ai ya zo din ma da za su bari ba to da ma za ba ce ta gabace su ya suka iya hatta yarje ilaina musiya قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم للو ألا تتبعني أفعصيت أمري kenan kala musa ba da ruji annabi musa ya dawo ya bar mutane akan tauhidi ya ya ya tada su suna bautan gunki amma saboda ilimi da kawo hujja bai wa kowa magana ba ai da zai ya bar wakili ko da ya dawo bai ce dan me yasa ko bauta dan maraki ba bai wannan magana ba ya haruna ma manaka idra aita humran haruna me ana ka lokacin da mutanen nan ka gani idra aita humran lu yayin da kaga sun bata Allah ta ta ba za ka ce su bi ni ba ka gaya musu wannan abun bata ne ba za ka gaya musu haka ba ya haruna ma manaka in ra'aita hum dallu Allah ta taba ni a ba a sai yanzu a yaruna ka saba umarin na ka ba ka wakili ka bar mutanen su bauta dan mariki a ba a sai ta amri yanzu ka saba umarni na bi qamatika baina min ya abudu ghayra Allah ta'ala yanzu haruna ka zauna tsakankanin wanda suke bauta wani Allah ka zauna abinda ne Musa ya gaya musu to kuma lamar ya shafa annabi haruna yanzu ayi ka zauna tsakanin wanda suke saba wani Allah saboda mu je قال يا ابن أم لا تأكل بنيتي ولا براسي إني كشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب yana قولي faɗin wannan magana bi kama daga bai wani wani aya ma yake cewa wa akazallal waha وأخذ الألواح برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين wani aya ma kenan a ne musa saboda bacin rai fa akazallal waha ya zubar da alluna da ya ɗauko na taura wa akala birasi a ya riƙe kan annabi haruwa ya jiru yana ja yana ja ilai ya ce ya bi na umma ya kai ɗan ɗan uwana ya kadu da ya butul ka kusan ka kai ni ba wala ta bi a da kar ka kunyatar da ni tsakanin wa'annan makiya Allahu akbar.
ranar layira an ta kasance yana cikin mutanen da suke kafirai sai rabbi gizirli wa aki wani قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك ya ce ya ubangiji Allah kaman gabara da dan uwan na Haruna dalilin ne ma dan uwansa Haruna me yasa ya zauna aka bauta Allah tsakanin wanda suke bauta wannan Allah to Allah kai masa gabara ni kuma da na dokin zuciya na ji masa ciwo Allah kaman gabara eh waga zirli wani ake to wannan aya sai kai ga wannan ya akai a wannan قال يا ابن أم لا تأخذ بلهيتي ولا براسي إني كشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي kala sai annabi haruna ya ce bayan nan haruna ya ce ya yi bana ummi ya kai dan dan uwana ai ara da ummi wa zakara adaba li qalbi ba ce ya kai dan ubana ba dan uwa mutumin da kake uwar ku ɗaya uban ku ɗaya kai da yake haba dan uwana to zai tausaya maka eh amma ka ce dan ubana to ba zai tausaya maka ba ka kama sunan uwar ya fi tausayi ya zai ce ya bana umma ya kai dan uwata saboda a lokacin ya ji ciwo ya ce la ta kudu biliyati ba wai ma'anan karkar iya gemun kaina bane in kun zo fasara la ta kudu biliyati karkar iya a ba maganan karkar iya ba ya rage fasarar sa saki gemu na an ka ce karka- kar ya rike to zai rike ba kenan a ma bai rike ba abin da ya ja gagam ka saka shine fasarar sa kar ka ce la ta kulbi kar ka rike gemu to in bai rike gemu ba to ai bai masa azaban ba ai ya rike yawwa wa kana akaza abi shimali da hannunsa na hagu ya jajimi gemu ma'ana la ta kulbi ne ka saka min gemu na shine ma'ana wala biraziya ka saki kaina da haka zaka fasara shi wa kana akaza sharahu bi yaminihi garam ya rike gayin kan nan da hannun dama ya rike gemun da hagu haka yake ja annabi haruna saura kadan ya faɗi yana fusga yana ka saki gemu na ka saki jayin kaina in ni gashi tuni na jin tsoro ba lau ita ba tuka idan na bika wala budda ba maka an ya tabi ni jami'in man man lam ya abu da ijira in na bika din sai ke ta to dan me yasa ka zauna a nan kana kallo ake bauta wani Allah yake to ai baka sani idan na bika na tafi duk wa'annan mutanen kuma bin mu za su yi can ai zama na anan ma ya hana su bika eh an ta kula barakata kar ka faɗi maganar da ba zai raba bayani tsakanina wa baina bani isra'ila da tsakanin wala ta kar ka yi bishi gare ni dan dan ba dan annabi haruna aka rike ba wannan dan da wani aka rike ba da ya mutu ba a ne musa sadauki ne ba kana ga ture mutum ma ya mutu ba ka tunanin wancan فوقذه موسى فوقذه موسى فقري عليه zunguri bai kurin haka ya ba dafa ya ba kurin mutum fitu ya mutu to kaga ana ja da garbi ai annabi ne da annabi ya sa abin ya lafa yi mana annaba ne da ba annabi ya rike ba mutum ne sako sako ai ya tafi lahira na akwai wanda zai iya jurewa da ai ba yi mana ita karkara ba zakani na da yi walan tarɓar tanzuru ƙauli eh kuma gayi nan ma tanzuru kauli baka saurari magana da zan gaya ma ba fi ma ra'aytu fi zalika cikin abin da na gani kai baka saurari magana ta ba ka bari mana ka saurari hujja ta tukuna qala fa ma kanubuka ya samiri qala ja ne Musa da Annabi Haruna ya gaya masa ga dalili ga dalili ga dalili yace da fa ma kanubuka sha'anuka adai ila ma sanatu kai samiru me dalilin da kai wannan abin me dalilin ka يا ثاني قال قال بصرت بما لم يبصروا به فكبرت قبلة من أثر الرسول فنبذتها آية تتنون من هي ثاني منافقين yimin a kana ji yace me dalilin ka da aka tsatsare wai na ga abin da baka gani ba me ka gani jibril musa ne bai ga jibril ba da yake ka masa wahayi kudin da ka ce da kai ka ga abin mamaki ka tsaya iya ka gani wai basartu na ga mal abin da kai baka gani ba me ka gani wanda Musa bai gani Jibril ne to alim Musa Jibril ne masa wai kai ƙarya shine ba yace basar tunaga bi malan abin da ba gani Abdul ya ai alimtu malam ya ka ji na san abin da baka sani ba kaga munafiki ko akwai ilimi da kake da yana Musa bai sani eh yace to yake na faɗa miji mun ji faɗa yace kabartu kabaratan yace na danki danka ne min turabi athari habiru farsur rasulu jibrilu daga wato turabu rairayi na gurbin habiru ko hoto farsi na dokin rasulun manzan nan jibrilu fana bazatu ha alƙaituwa bi suratul ijlil murabu sai na jeba ta a suran dan marakin nan almusagu wanda aka kera وكذلك هكذا وكذلك سولت لي نفسي وكذلك هكذا سولت زينت linafsihi ne na kawata a kaina walƙafiya na jefa da ita ana a kaza ƙabalatan na riƙi danƙamin turaba na rere ma zikir na abin da aka wa alƙaiha na haɗar da ita ma la ruwa lahu da abin da bai da rai fa yasiru lahu ruwan sai zama yana da rai wa ra'aytu qaumaka naga mutanen ka dalabu minka wai suna neman an taja'allahum ilahan kana suna so ka nema musu Allah fadan sani nafsi sai raina ya riya an ya kuna zalikal ijir ilaihim ilahuhum wannan dan malakin tunda suna neman Allah to ya zama Allah su ni na riya sha ne Musa ya ce da shi qala fa dhahab bayna laka fil hayati an taqula la misaf qala lahu Musa alai Musa ce fa dhahab min bayna tabu daga tsakankanin fa inna laka fil hayat kai dan kana cikin rayuwa muddatu hayati ka iya muddar rayuwanka an ta kula da mara ayatuhu ka faɗa ga wanda ka gani la nisasa kar ka shafe ni la ta karaba ni kar ka kusance ni fa kana yahimu yanzu yana nan yana imuwa a jeji silbari yake a daji wai za masa ahadin au masa hu ahadin hama jami'an yanzu zamiriyu a ne mu za masa baki ya tafi jeji idan ya taba ka ba lafiya in ka taba yi ba lafiya yi ne bayan zake cewa jeji ya harbe shi samiri ne ai eh ko sunan sa karka kama an ta kula lami karka shafe ni in ka ga wani ka ce karka shafe ni shi ma ya ce kar ya shafe ka idan ka taba yi zazzabi yake yi in ya taba ka kai ma zazzabi za ka yi to ka ji dalili yanzu yana nan a jeji shi ne sunan sa ma jeji ya ga ai jeji ya harbe shi to ka ji dalili ana cewa jeji samiri ne ba wani bane jeji ka ji dalili wai za masa hadin an masa wa hadin hama jami'an huma jami'an duk wanda duk zazzabi za a ci gaba da yi sai ya ce da yi na'am wa inna laka mau'idan lam tuklafa wa inna laka ni da kai mau'ida mun yi alkawari li azaba kuma Allah zai ma azaba ranar lahira lan tuklafa wannan babu babu babu babu sabani daga ai lan ya lan yugayyibu anhu wa fadayhi ma ai bal تبعث إليه ذا أيكو إذا غري وانظر وانظر إلى إلهك الذي زلت عليه آكفا لنهلكنه ثم لننسفنه في اليم لسا لنا أن موسى يجد مثلا وانظر كدوبا إلى كدوبا يجي أسامر إلى إلهك إذا غري وانا ألا ناك الذي زلت أصله زللت بلا ميني لن جاي بدا جاي كرن تاشي aulahuma ko duk su biyu masu kisira ne zalilita huzibat ana shafe lanjaye ɗayan takariba saboda samun sauƙi shine allazi zalata alayhi aqifan wanda ko kasance kun dububa da bauta masa muqimina muqiman kun zauna ta abudu kuna bauta masa ane Musa ya kama ya karere dan maraki ya karere balbal ya balla lalu harika naubin nari ya kona yi da wuta sun malanan zibanau ya shekar da tokan filiyan mai akogi na saban shekarwa nazarin yannahu fi hawa ibari a sararin kogi wa ba ala musa ba da zabihi bayan ane musa ya yanka yi ma tukun ya masa haka sai ya ce da su innama ilahukum allahu allazi la ilaha illa hu to wannan ba yi ne allan ku ba innama ilahukum kun ga ubangijinku allazi shine sarkin da la ilaha babu wani sarki illa huwa idan ba shi ba wa ya kullu shay'in ilma wa ya sarkin da ya lwaci kullu shay'in ko wani abu ilman sanin ya lwaci komai tamyizan wajen mayyazewa mahawwalan ani da fa'ili wa zai ilmuhu kullu shay ilimin Allah ya yalwaci komai kazalika naqsu alayka minan ba'i ma qad sabaq kazalika haka nan ya muhammadu kama qasasna alayka ya muhammadu hadhihi qissati wannan labarin na qassu alayka muke bada labari gare ka min an baye daga labarai aya ka bada na labaran ma qad sabaqa na abin da ya riga ya gabata min al'umami daga al'ummatai